نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون التوحيد أوكد الواجبات وأهم عبادة كتبها الله تعالى على عباده من الإنس والجن وأكبر طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة فمن حققه في الدنيا ومات عليه فقد ضمن الجنة عباد الله فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بجميع العبادات فلا تصلي ولا تصم ولا تحج ولا تذبح إلا له سبحانه ولا تتوجه بعبادة الدعاء إلا إليه وحده ولا تستعذ إلا به سبحانه ولا تطلب العون والنصرة إلا منه سبحانه وتعالى ولا تسأل تفريج الكربات وإزالتها إلا منه سبحانه ولا تدع بجلب أي نفع أو دفع أي ضر إلا إياه فطلب الإعانة والإغاثة والإعاظة والتفريج والشفاء وإزالة الهموم وقضاء الحوائج ودفع الضر دعاء والدعاء عباده والعبادة حق لله وحده لا تصرف إلا إليه سبحانه وتعالى وهو الذي قضى بذلك وحكم به على جميع عباده قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فمن صرف جميع عباداته لله وحده فهو موحد لربه ومن أهل التوحيد الذين هم أهل الجنة أيها المسلمون فإن فضائل وخيرات التوحيد لكثيرة وعظيمة جدا فمنها أن من مات وهو لا يشرك مع الله أحدا في شيء من عبادته فهو من أهل الجنة حتى ولو زل فوقعت منه ذنوب كبار لحديث أبي ذر المتفق عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من عمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت وإن زنى وإن سرق فقال وإن زنى وإن سرق وإن من فضائل التوحيد حصول الأمن في الدنيا لأهل التوحيد الذين حافظوا على توحيدهم إلى الممات فلم يلبسوه ويدنسوه بظلم الشرك فيأمنون من نزول العقوبات التي نزلت بمن كان قبلهم من الأمم قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف أيها الإخوة في الله وإن الشرك أشد محرم حرمه الله تعالى على عباده وأكبر سيئة وأعظم ذنب وأشنع معصية وخطيئة ومن وقع منه ومن وقع فيه ومات ولم يتب منه فقد مات كافرا ومشركا وكان من أهل النار الخالدين فيها أبدا حتى ولو صلى وصام وزكى وحج وسبح وهلل وقرأ القرآن فالشرك عبادة عباد الله فالشرك عباد الله هو صرف العبادة أو شيء منها لغير الله تعالى فمن صرف عبادته أو شيئا منها حتى ولو كانت عبادة واحدة لغير الله تعالى فهو مشرك ومن أهل النار أعاذنا الله من النار أيها الأحبة في الله وإن من أكثر صور الشرك المنتشرة بين, بين الناس في الماضي والحاضر صرف عبادة الدعاء لغير الله تعالى من الملائكة أو الأنبياء والرسل أو الأولياء والصالحين وقد نهى الله تعالى وزجر أن ندعو معه أي أحد مهما عظم وجل بين الخلق فكان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا ثم حكم بأن دعاءه مع الله كفر وشرك وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه أنه قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار أيها المسلمون احذروا أشد الحذر أن تصرفوا شيئا من عباداتك من عباداتكم لغير ربكم حتى ولو كانت عبادة واحدة كدعاء أي مخلوق مع الله تعالى كائنا من كان أو الذبح له أو النذر له فإن ذلك من الشرك والكفر الأكبر المخرج لفاعله عن دين الإسلام عباد الله وعقوبات الشرك بالله تعالى غليظة وشنيعة فظيعة وبئيسة ولا أشد منها وأشنع وأبعث وآلم إن كنتم تعقلون عباد الله فمنها أن صاحبه من الظالمين الذين حرم الله عليهم دخول الجنة وجعل مأواهم النار وبئس المصير قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنها أنه لا يغفر لصاحبه إذا مات وهو مستمر على فعله ولم يتب وكان عند الله ممن ضل ضلالا بعيدا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومنها أنه يحبط ويفسد جميع عبادات وطاعة, وطاعات صاحبه فهو يهدم جميع الحسنات من صلاة وزكاة وصدقة وصيام وحج وقراءة القرآن وذكر الله وبر الوالدين وإحسان إلى القرابة والفقراء قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومنها أن صاحبه واقع في الضلال البعيد ولا أحد أشد ضلالا منه وهو في أقصى حد الضلالة قال الله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير عباد الله فاتقوا الشرك فإن الشرك موبقة وعليكم بالتوحيد تسعدوا في الدنيا والآخرة بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله ينقوى wannan khutuba ta mu ta yau khutuba ce wadda take da alaka da wadda ta gabata a satin da ya wuce khutuba ce akan bayani akan wani jigo mafi tsada mafi mahimmanci a wannan addini namu na musulunci shine tauhidi da kuma kishiyarsa shirka a satin da ya gabata mun ji kaɗan daga cikin mahimmancin da kuma wajabcin wato tauhidi akan ainihin wato al'umma lalle mu sani tauhidi shine ta Allah maɗaukakin sarki a cikin uluhiyarsa a cikin rububiyarsa a cikin sunayensa da sufofinsa lalle ka yadda cewa Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya yi halitta ya halicci sama ya halicci ƙasa yake saukar da ruwan sama shine mai azurtawa shine kuma mai talautawa shine mai jarabtar bayansa da rashin lafiya idan kuma sun yi rashin lafiyar shine mai warkarwa Allah ta'ala shine mai ɗaukakawa shine mai ƙasƙantarwa wannan wajibi ne ka ƙudurce wannan a zuciyarka bakinka ya furta haka ayyukanka na yau da kullum su gaskata haka sannan wajibi ne ubangijin da ya kaɗaita wajen halitta wajen ɗaukakawa wajen azurtawa wajen bayar da dukkanin abubuwan da ɗan adam ke bukata to lallai shi kaɗai ne ubangijin da ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa da haka wajibi ne ya zama dole duk lokacin da za ka yi bauta ka tsantsanta bauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan za ka yi addu'a roƙi Allah maɗaukakin sarki idan za ka nemi taimako nemi taimako irin taimakon da babu mai iyawa sai Allah to karka neme shi a wajen wani za ka faɗa wani layin ka nemi wannan taimakon wajen Allah idan kana neman agaji ka shiga cikin tsaka mai wuya ba mai iya fitar da kai ka yi ƙudurce a zuciyarka sai Allah subhanahu wa ta'ala idan kana cikin wata damuwa da kake so a kwaranye ma a yaye maka wannan damuwar babu mai iya yaye maka ya kwaranye maka wannan damuwar sai Allah maɗaukakin sarki wajibi ne ka ƙudurce haka idan ka kamu da rashin lafiya babu mai iya warkar da kai ko asibiti kaje ko masu magunguna waɗanda ake kira islamic chemist ko magungunan gargajiya waɗannan kawai in ka bi waɗannan hanyoyin sabubba ne amma haƙiƙanin mai warkarwa shine Allah subhanahu wata'ala wajibi ne ka ƙudurce haka a ranka sannan ka yarda cewa ubangiji maɗaukakin sarki shi kaɗai ne wanda ya kaɗaita wajen biya wa bayinsa buƙatu ba a yi masa yawa buƙata ta da taka da tamu da tasu duk Allah maɗaukakin sarki zai iya biyan wannan buƙatun tattare da cewa buƙata ta ta bambanta da taka taka ta bambanta da ta ɗan uwanka ɗan uwanka shi ma ta bambanta da tata amma Allah maɗaukakin sarki shine mai biyan waɗannan buƙatu ɗin don haka ka ƙudurce haka a ranka in ka tashi neman biyan buƙata ka nema a wajen Allah maɗaukakin sarki idan akwai wani abu da kake tsoro ko kuma wani abu da ka faɗa na cutarwa babu mai iya ije maka ya tunkuɗe maka wannan cutarwar sai Allah maɗaukakin sarki ba mai iya jawo maka amfani ka samu ka ɗaukaka ka azurta ka samu ‘ya'ya, ka samu mata, ka samu muhalli babu mai iya jawo ma wannan amfanin sai Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan na daga cikin ƙunshin kaɗaita Allah maɗaukakin sarki wanda ake kira tauhidi. Kuma wajibi ne ka ƙudurce a zuciyarka, ka furta da bakinka, ayyukanka na yau da kullum a gaɓoɓinka su dinga aikatawa ka yarda cewa Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye masu kyawu yana da siffofi mafiya kamala ka ƙudurce su ka yarda da su kamar yadda Allah ta'ala ya labarta su a cikin alkur'ani ko kuma annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci waɗannan sunayen don ba mai ikon raɗa wa Allah maɗaukakin sarki suna sai a abin da ya tabbata cikin alkur'ani ko hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kyawawa ba wanda zai kirkirar wa Allah wata sifa sai abin da Allah ta'ala ya sufanta kansa da shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hadisansa ingatattu ya sufanta kansa da shi kar kai tawili kar ka bankara ma'anarsu tafi da su kamar yadda magabata na kwarai suka mu'amalanci sunayen Allah da sufofinsa don haka wannan yana daga cikin kunshin abin da zai baka ainihin wato ma'anar tauhidi duk wanda yake da irin wannan kudiri yake da irin wannan aƙida to wannan shine mai tauhidi a addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu da tauhidi wannan tauhidi yana da falala mai yawan gaske na daga cikin falalar tauhidi duk wanda ya mutu baya shirka ɗan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a cikin hadisin abizar hadisi ne wanda imam bukhari da imam muslim sun ruwaito shi hadisi ne wanda ya nuna ko da mutum ya yi wata tafka-tafka ya fada cikin tarkon shaidan ya aikata wata ɓanɓarma matuƙar ba shirka ba ce to ko da an tafi ainihin ranar tashin alkiyama to Allah maɗaukakin sarki ya yi masa alkawarin ko da za a shiga a ɗauraye shi a cikin wuta to da ƙarshe zai fito zai shiga aljanna idan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ga dama girman tauhidin nan da nauyinsa a sikelin awo wannan Allah ta'ala kan iya kiyafe masa duk kurakuran da ya gabatar shi yasa a wannan hadisin na Abu Zar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika Jibril ya zo ya sanar da ni ya Umar ya gaya min in yi wa al'umma ta albushir daga Allah maɗaukakin sarki cewa duk wanda ya mutu baya shirka dan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da yayi zina ko da yayi sata ya ce ko da yayi zina ko da yayi sata shi yasa shi ma Abu Dharr gifari da aka zo kansa ya tambayi Annabi ya ce ko da yayi zina ko da yayi sata ya ce ko yayi zina ko yayi sata ya sake maimaita ya kalli nauyin zina ya kalli nauyin sata ya ce ko da yayi waɗannan ya ce ko da yayi wannan karshen sa zai shiga aljanna ala ragami an fi Abi Dharr ko Abu Dharr baya so da haka wannan yana nuna maka falalar tauhidi na daga cikin falalar tauhidi shine samun aminci a duniya ba fa za mu zauna lafiya ba matukar ana shirka matukar ana kwace haƙoƙin Allah ana jingina su zuwa ga wani ba nemi zaman lafiya ba mun dinga haɗuwa da larurori da cututtuka da talauci da ƙaƙanikayi da ƙuncin rayuwa ita kuma ƙuncin rayuwa ko da wadata in Allah ta ya so sai ya jarabci mutane da ƙuncin rayuwa ga kuɗin ga babban gidan ga motar amma Allah maɗaukakin sarki sai ya jarabci mutum baya cikin walwala baya cikin farin ciki ya rasa me yake damunsa in kuɗi ne ga su ya tara in mulkin ne ga shi yana da shi in ƴaƴa ne ga su yana da su amma Allah ta'ala ya zare masa nutsuwa don haka in muna son a samu aminci a samu tsaro a samu wadatar arziki to wajibi ne mu tsantsanta Allah da bauta a doron ƙasa Allah maɗaukakin sarki yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ta'ala ce waɗanda suka yi imani kuma ba su yi ingausa wa imanin su ba da zalunci ba su yi cakuɗa ba ba su haɗa imanin su da shirka ba ba su haɗa Allah da wani ba a cikin imanin su ula'ika lahumul amnu in kana neman waɗanda suke cikin aminci ko da ba su da kokwabo ko da ba su da gidan da suke kwana a ciki na haya suke suke rayuwa a ciki Allah ta'ala ce waɗannan su ne masu aminci ula'ika lahumul amnu in kana neman waɗanda Allah ta'ala zai ba su aminci su ne waɗanda ba su haɗa imaninsu da biye-biye ba ba su yadda burbushin shirka ya tsallaka ya faɗa cikin imaninsu ba Allah ta'ala ya ce kuma waɗannan su ne shiryayyu Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikinsu ibn al-qayyim babban malamin nan Allah ta'ala ya ƙara masa gafara da rahama ya ce na daga cikin mafi ƙarfin sabubban samun aminci daga tsoro tauhidi duk wani abu da za a samar dan ya kawar maka da tsoro to ba wanda ya kai ƙarfin tauhidi ba abin da ya kai ƙarfin tauhidi ibn al-qayyim yace sabubba daga cikin hanyoyin samun aminci da kawar da tsoro mafi karfi shine a tabbatar da tauhidi a doron kasa da aka ai iya bakin kokari wajen ilmantar da mutane hukumomi da jagorori su zamanto suna kokarin sa hannu wajen tsarkakewa mutane imani da aqidarsu kar a bar bokaye kar a bar yan tsafi kar a bar yan bori su dinga cin karansu ba babbaka a cikin al'umma kar a bar wani ya dinga sauke mutane daga kyakkyawar manufa da kyakkyawar aqida ta addini ya dinga dora su akan wata bata wannan yana daga cikin ainihin wato nauyin hukumomi ibn al-qayyim yace kuma daga cikin mafi girman sababin da za a fada garayi a fada tsoro da firgici da rashin tabbas a cikin rayuwa shine shirka shirkan nan ita ce ainihin wato karkatar da akalar wata ibada wata bauta da ake tsantsanta Allah da ita a karkatar da akalar wannan bautar zuwa ga wani Allah misali ka yi addu'a maimakon ka roƙi Allah ka sa wani a gaba wani abin halitta ko mutum ko mala'ika ko annabi ko ainihin wato duwatsu ko bishiyoyi ko dukkan wani abu ka je ka nemi biyan bukata ka ce za ka roƙi wannan to wannan yana daga cikin abin da an tsokali Allah faɗa ko yin yanka da sunan wani Allah ko yin bakance da sunan wani Allah akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu yana haɗa Allah da wani a wajen bauta wannan ɗan wuta ne ko ya yi sallah ko ya yi azumi ko duk shekara sai ya je aikin haji duk azumin duniya a can yake umara kwana talatin ya ciyar da dukiyarsa ya taimaka wa marayu ya taimaka wa gajiyayyu ya taimaka wa mabukata ya sadar da zumunci ya saukar da alkur'ani ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina bohol duk wayannan ayyukan alkhairin ba za su cece shi ba wajen Allah matukar yana shirka don haka mu sani cewa duk wanda ya mutu yana haɗa Allah da wani wannan yana da automatic ticket a cikin gidan wuta Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu lalle uƙubobin da suka zo game da shirka masu kauri ne masu muni ne in ka ji irin uƙubobin masu firgitarwa ne masu tsanani ne amma fa in kun kasance kuna da hankali na daga cikin irin abin da Allah ta'ala ya tanadi ga duk wanda yake hada shi da wani kuma bai tuba ba ya je wa Allah da wannan kazantar na daga ciki shine wanda yake hada Allah da wani yana daga cikin azzalimai in kana neman original azzalimi shine wanda ya karda ma zalunci shine ka dauki haƙƙin wani ka ba wani to babu mai haƙƙi mafi girma irin Allah subhanahu wataala ka ɗauki haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ka ba wa wani abin halitta ba mafi zalunci sama da wannan kamar yadda a cikin alkur'ani akwai ayoyi da yawa da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa ba mafi zalunci sama da wanda ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba wani shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce farko uba ta farko da zai ɗanɗana Allah ya haramta masa shiga aljanna duk 'yan aljanna za su shiga ma ban da shi sannan makomarsa ana son a gaya masa makomarsa ita ce wuta kuma makoma ta zama wuta ta yi muni Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle mu sani duk wanda ya yi shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna ya kuma zaman masa da makomarsa ta zama wuta azzalimai ba mai taimakon su ba sama da zalunci sama da shirka daga cikin ukubar da za a yi wa mai shirka Allah maɗaukakin sarki ba zai gafarta masa ba idan ya ci gaba da wannan mummunar ɗabi'a ta shirka ya mutu akan haka Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin ba zai gafarta masa ba Allah ta'ala ya faɗa haka a wurare daban-daban cikin alkur'ani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah maɗaukakin sarki yana gafara ga dukkan wata ta'asa dukkan wani laifi komai girmansa matukar bai kai shirka ba ga wanda Allah ta'ala ya so ya ga dama Allah ta'ala yana iya gafarta masa amma ban da shirka Allah ta'ala ce duk wanda ya yi shirka ya haɗa Allah da wani abauta faƙad dalla dalalan ba'ida ya ɓata karka ɗauka ɓatan na kurkusa ɓatan da babu ɓata sama da wannan babu wani nisa na ɓata da ya kai wani Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu na daga cikin irin ukubar shirka tana rugurguza ayyuka komai kyansu komai tilin aiki komai tudunsu komai nagartar aiki to ita shirka wata irin buldoza ce da in ta tuso kyawawan ayyuka a gaba duk sai ta mutsutsuke su ta rusa su da haka ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka ga cewa kana taka tsantsan game da abin da ya shafi shirka lalle mu sani tana rusa ayyuka tana lalata sallah zakka da dukkan sauran ayyuka da muke aikatawa na kwarai matukar akwai shirka ciki Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi wannan aikin ba domin shirkar duk ta riga ta tafiyar da wannan aiki Allah maɗaukakin sarki ya kare mu ya kuma kiyashe mu daga shirka na daga ciki lalle duk wanda ya fada cikin shirka to ya fada cikin bata wanda yake mai nisa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce ya da'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u zalika huwa dalalul ba'id duk wanda zaka kira ba Allah ba ba shi da mukullin arziki a hannunsa ba shi da mulki a hannunsa komai yana hannun Allah baya iya cutarwa baya iya amfanarwa mai wannan shine Allah to duk wanda ya kira wani Allah dan neman wani amfani ko tunkuɗe ko janye wata cuta ko wata masifa to lallai ya ɓata ɓatan da babu sama da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake zukatanmu daga shirka Allah maɗaukakin sarki ka tsarkake ayyukanmu daga shirka Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu da tauhidi Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da tauhidinka a doron ƙasa Allah maɗaukakin sarki ka sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah ka sanya albarka cikin zuriyarmu Allah ka sanya albarka cikin nemanmu Allah ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka bamu Allah muna roƙonka damuwa da ake ciki da kunci da ainihin wato damuwa ta rayuwa Allah maɗaukakin sarki ka yaye wa al'umma musulmi wa'annan larurori da cututtuka Allah maɗaukakin sarki ka yaye wa masu larura wa'anda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu wa'anda suka rasu cikin al'umman musulmi iyaye da kakanni da sauran yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya kai rahama gare su Allah ya gafarta musu Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa hami hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى الصلاة